أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى أما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء الله تبارك وتعالى yace kalakar samawati wal arla shi Allah ya halici sammai da ƙasa ya halice su bil haƙi da gaskiya ai muhikan yana mai tantanta ta'ala shi Allah ya ɗaukaka amma shirikuna da wani abin da kafirai suke yin tarayya da shi na asnami ne daga gumaka. Kalakal insan Allah ya halicci mutum dukan jinsin mutum ya halicci su min nutfatin daga ainihin dukkan mani ila an sayyara har zuwa lokacin da Allah ya mai da shi kawiyan mai karfi shadidan mai tsananin karfi a lokacin da ke mani na halayen mai rauni ne yana cikin a cikin cikin jami'ar masa ma mai rauni da aka yi mai ma mai rauni ne ba za a iya ɗaukan sama da jikinsa haka kawai ba sai an samo doma an tallafa a wato tallafa a rike shi kawai kai za huwa simun bayan ya yi ƙarfin nan sai wai gashi yana mai husuma shadidul husuma da mai yawan husuma ga Allah eh har ma ya ce shi yana da wani abu boka da babban da Allah mubinun mabayyani bayyinu ha mabayyanin husuma sai na mil ba sa wajen kore tashin alkiyama sai rika cewa ai ba za a mutu a tashi ba ka'ilan har ma yana cewa man yuhil izama wa hiya ramin waye zai raya wayannan kasusuwa bayan kasusuwa sun lalace sun rijige sun fari yana faɗin haka wala an'ama kalakaha haka ne ko kalakal an'ama kalakaha ubangiji ya halitta dabbobin ni'ima wato wato lanfahu bi filin muqaddarin yufassiru shine kalaka dai kenan kalaka al'ama ubangiji ya halitta dabbobin ni'ima kalaka ya halice ka ta lafun domin ku fi jumlatin na da jumlan mutane dabbobin ni'ima suna al'ibilu raquma wal bakaru da shanu wal ganamu da awaki da tumaki idan za a yi jam'in raquma sai a ce wal ibilu a musu wasalin ayi wannan a faɗin wasalin ƙasa to shi ne bambancin jam'in ɓangaren ibilu amma idan mukadinsa iblu sai a ɗaure banin sashen iblu kawai bakar kuma jam'insa kenan in mukadinsa bakaratu walgana mu awaki da tumaki su kuma sunan su kenan a haɗe to wayannan kalakar halafin allah halitta muku ita wato fi hadifun a cikin akwai abin da ke tun kuɗe wato abubuwa da yawa mata sun da wani abin za ku tun kuɗe tsari da shi min al'adini daga tufa za ku iya riguna a tsara muku riguna da abin gashi na dabbobin wal'ar da yadda da riguna ne ko dai ki sawo abin za ku yi mayafi da shi ko abin za ku yi riguna da shi duka kuna iya yi min al'ari har gashin wayannan dabbobin gashi abin da shafi gashi irin na awaji shine masharo wasu wasu ya da kuma suhu gashi irin na rago irin na tumaki shi bangaren suhu kenan gashin raƙumi wabar gashin awaki sha'ar gashin raguna suhu na kaji kuma a kira shi da rishu dai sunayensu kenan wani na kuma masu amfani ne su dabbobin da guda hudu na neman nan manabi'un wato suna da abin amfani tare da su minal nasli daga 'ya'yan za ku yi amfani da 'ya'yan za ku kama kusel wa durri ko kuwa darre da kuma bugan su mana shine nonon su za ku rika tatsa kuna amfani da nonon nasu wannan kobi da kuma hawa kuna iya hawan raƙuman ko shanu da makamantan wannan sannan wani hata kudin kuna ci daga gare ta kuna iya yankawa ko don maulidi ko ran wani buki ko kuma wani lahiya ko azumi da sauran dai kuna yankawa don biyan bukata kudin mazarhu ilfasilati an ce wa min hata kudin ba a ce ba ta kudin na min hawa ilfasila ɗan ƙarshen aya fasila na ƙarshen aya yana ƙarewa da wadda numara tun an ce ba ta kudin na min hata ya canja kuma ya bar wannan fasila din shi yasa aka fara da wannan an ga gama da ainihin aka fara da shi zarfin sannan aka kawo ƙarshen aya din wa min hata kullu mana wa taqulu min afuna ci da gare ta ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون جمال ado ولكم na gare ku biya cikin wayannan dabbobin za ku rika yin ado kamar da wakai ko kamar yin sudin a wajen sa ku rika hawansu din za ku musu ado hina turihuna suna zama ma masu daɗin gani ne a wajen ku yayin da suke dawowa da maraice tarduna kuna dawo da dabbobin ila marahiliha bil ashi da zuwa wurin hutawansu da maraice idan sun je kiwo sun koshi sun sha ruwa sun tim sai su dawo bayan gare su kwakwanda su huta kuna zuwa kuna yin kallon su wato kuna jin daɗin sun ƙoshi wani da tazara hona da yayin da kuke sake su za su yi wurin kiwo ai tuburi yuna yayin da kuka fi da ita ilal mara'a zuwa ga wurin kiwo bilin ga dadi da safe da safe ma yanzu kun je ko kun ce su za su yi wurin kiwo na ma abun sha'awa abun kallo ne a gare ku wa tamilu alqalakum wayannan da تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتعملوا أثقالكم wa'annan dabbobi suna ɗauke mu hayayyakinku masu nauyi eh amalukum mana labtunku abun za ku lafta kan rakuma sai su ɗauka mu kaya mai yawa ila balin zuwa ga wani gari wanda wannan garin in kun ɗauki kaya kai ko ba ma kaya a kanku ba iso wannan garin mai wahala ne a garin saboda nisansa amma wa'annan rakuman da wannan shanun da za ku sa amalanci kuna ja sai su ɗaga muku kaya mai yawa ila baladin zuwa ga wani gari lam ta kuma baligi wanda wannan garin ku kasance kuna masu iso wannan garin wasili na ile kuna saduwa da wannan garin alan garin ibli ba tare da ainihin rakuma ba za ku iso ne illa bi shiqil anfusi sai da wahal da rai idan ku sai ya wahala sosai bi jihadi ya da abin da ke wahal da na gajiya ko ba kaya ma tafiyan ko kun gajiya bantana kuna lafi da kaya a kanku to amma in dai wannan rago mu gobe su daga muku wannan kayan ko wayannan shanu masu malaki na su daga muku wannan kayan wanda da kun sha wahala ba inna rabbakum sunay ubangijin ku la ra'uhu wallahi mai tafsawa ne gare ku rahimun Allah mai jin kai ne bikun da ku kai su kalaka halaku yayin da Allah ya halitta muku wayannan dabbobin domin ku eh kaga ai wasu kam da dawakai ma suke jan amalakin wasu kuma sai shanu guda biyu wani kuma ko dai ma sai ja masa amalan yanzu eh lori duk dai dai da yanzu kuma a wannan ma da kuma sai ya yi masa sauki akan wanda za a daura kan jikin sa akan jikin nasa ma zai da buhuna da yawa akan kai akan bayan nasa to amma in an ce amalan za a sa shikenan ya ji daɗi ma kenan ya fi daɗi a loda komai ya loda kawai sai kama ja ka ba abun kama tafiyan sa kawai
والكيل والبغال والهمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
وخلق الكيل وبنجي يا halicci da wakai wal bingala da alfadarai wal hamir da jaki Allah ya halicci doki da alfadarai da jaki su kuma wayannan litarkabuha don ku hau kansu su dama don hawa aka yi wazinatan da kuma ado kamar dai da wancan dabbobi adonsu don kallon ƙoshinsu ne amma wayannan kuma adonsu ana yin dawakai ma na zage kawai yanzu haka yanzu dawakai da yawa an musu ɗinkin sallah yanzu haka dawakai da yawa an musu ɗinkin sallah saboda mai wajen ado kawai kuma adon kawai za a musu za a hau kansu ma eh in kana son gani haka ka je kofar sarki ran da za a je sallah ko kuma ka tafi idi kaga da aka yana rike da su kosassu ba wanda kai su goshi kamar wannan amma kuma ba kowa a kansu adon kawai ake bukata saboda Allah ya ambaci magana ado to adon ake bukata tare da su eh ko ma zuwa dangaske مقول له زين لنا تعليل بجوال تعريب النعم لا ينافي خلق حال غير ذلك amma ba hakan baya korewa Allah ya halice su da wani adan da wani hawa din eh kal agli kamar kamar ci tilkaili a doki a wajen wasu masabobin amma banda masabon malikiya asabiti cin doki da ya tabbata bi hadisi sahihai ne da hadisi na Buhari da Muslim wanda shafi'a suke amfani da shi bayan haka waya ga lukuma la ta'lamun ana Allah yana halitta abinda ma ba ku sani ba karbu ya halitti wato wayantan dabbobin ni'ima sannan yazo ya halitti turki da alfadari da jaki wato kun zamani ya ga halittan kenan a sai aka dunkule magana haka ce wa yaqulu ma la ta'lamun Allah yana halitta abin da ba mu sani ba. Kawai sahabai sirga sun gabata sun tafi, sai Allah ya ta yin abubuwa daban-daban bayan su ba su sani ba ba sa nan. Ina da jahil aji mace gari mace na abubuwa na ban mamaki bakin abubuwa sai ga bako jirgin sama ya zo, sai ga mota ta zo, sai ga nafe, sai ga nafe shekarun nan ma ya zo, kwata-kwata ma. kaga ba ba ko kenan ko da babura da komai da komai wa san ma da akwai jega ba amalakin daga ma ba kura ake tura ba da karfin diya a hora aje a dai boita sai a gangaro da shi ya gangaro ba birki ya gangaro shi kokari ba birki to duk wannan abubuwa ne wanda Allah ya ce wa ya galu umma la ta'lamu zai halitta abin da ba ku sani ba to yanzu har yanzu ba dai halittuwa ba har ka dauka an gama eh an kero mana wannan in an saba da shi ga san kera mota ma ake in an yi wannan sai in ana gama shigo da ita sai kuma a fara shi da jin kera wata sannan sai waya ya zo waya da waya sai an an sa daga nan garin gobe in ana so a yi waya da Legas to dole yan wayoyi ne suna nan sun bi hanyar jirgi suna nan daga lagos da harin lagoci lagos da hada da jesu diga nan tafiya har su kai lagos din to idan jirgi ya yi on daga nan ya kara sai gaboyoyi su tsoka su sanar da na gaba da su sai da wannan ne fada kawai ana ci gaba ana ci gaba sai aka yi wani abu wanda shi kuma waya ne amma suna kawai lallan shi haka haka haka haka abubuwa suka kira wannan yake zo sai su ga jirgi ya taso wa jirgin kasa ya tashi daga gombe zai zo bauchi eh amma zai tsaya ta sha ta alƙaleri da waye waye ta kawo da ya bauchi ya ga labarin da za samu kenan to ana nan sai aka kirkira wa jirgin sama wato na'urori na sanarwa na'urorin kuma su ne za su sarrafa ma jirgin gaba ɗaya kawai iyakan wanda iyakan abun shine ya tattaba wannan ya taba wannan ya taba wannan shi kenan ko da ba wai sai yake da shi wanda aka kama a rike ba wannan tabe-taben da shine za a yi to nan ma duk ilimin Allah ya tsubo shi nan daga nan gobe in ya tashi tashin farko akwai label da zai tsaya sai kuma sake taba wani abu sai ƙara nausa ya ƙara yin sama sai kai wannan matsayin da ake bukata na gaba kamar dai da ke ƙara giyan mota ya tafi ya ƙara a tafi ba a daina ƙara to in an sake taba kuma sai ya ƙara ɗagawa nausa har yawan adadin ƙafa nawa ake so ya rabu da ƙasa to in ya kai wannan adadin to shi kenan sai magana seti to in ya gama seti an tabbatar ya gama seti ya kiliya shi kenan shi direban ma ya zo sai tashi idan sun jirgin ya dubo wani abin sa kawai ya zage dawa a wurin zamansa jirgi ba kowa tare da shi yana tafiya saboda an riga an gama mafi ka duk wannan fa Allah ne ya yi shi ba wai ba wayan nan faturan ba wannan nasaran suka yi wannan abu ba eh su suka yi amma waye su zo din yawa shi abin zaka duba kenan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halice ku da ma abin da kuke aikata shi ne daga shine waya galu ma la ta'lamun kenan yanzu kaga yanzu waya ma ake da ita yanzu waya ma irin ta wannan ba irin ta ake ma zamanin yanzu an wuce ta wannan mu wai sai mu kira wani shi ma kira mu shike ne shi muka sani to yanzu kai shike nan dai waya galu ma la ta'lamun kenan Allah وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
إن ذلك سوى قوله لا لا ينافي خلقها لغير ذلك ai da yace ya halicce su don a hausu wayannan dabbobin da doki da alfadari da jaki to amma ba zai koya cewa an halice su don wani abu daban ba don kwala ya fi da hasaro da rukobi wazina da ba wai kawai iyaka hawa ne da yin ado kawai ake bukata da su ba a balbar dai kalaka ha lil akili ma an halice da don ci ai ba masu cin su ai ko eh island wa bi zalika akasa shafi'i da wannan ma imam shafi'i ya dauka a wajen doki su masaban suna iya cin doki ba ma inda a yi mata salatati amma dokin a wajen shugabanni guda uku fa'agalul kaili haramun malikawa da hanafiyawa da hambaliyawa imamu hambali wani guda uku su ba sa cin doki su cin doki a wajen su haramun ne amma shafi'iya su suka ce su ana iya cin dokin ba ba shi yasa wasu masu suka rika yin gasa wajen kaduna suna ci ba wasu masu abin kasan yayin da kike zage mutum sai Allah ya dora maka wani abu da za a zaga a tare da kai suka aikata shi kawai ta ka baki dawabi kamar sauran dabbobi wasu dallo su shafi'awan sun aje dalili ne ya annama ba'adal agli azamu ai amfanin ci shi ya fi girma a kan sauran aiki amin manfa'atin rukubi a kan amfanin hawa da shi sa su a wajen suka za su yi ci da walau kana ainihin ruhun da kaili ja'izan da dai cin namun dawakai ja'izi ne to da kana aula bin zikiri ai da shi zai kasance mafi cancanta ma da ambata a tun lokacin da aka ambata lan'amu da sai a fara ambatansa tun daga hanyar timothy ba alaman ma kashi za ka gani a jikin sai dai yin bai goje ba amma in ya goje ya ko alaman kashi ma ba za ka hanga ba to wannan malam ya fur hullahu yayin da Allah bai ambace shi ba sun fare kibiyar da al'amuka guda hudu to daga nan ne alim na tare mu muka kai haramun da doki gaba aka jera da da haramai gaba daya da doki da alfadari da jaki ta ga shi kenan wannan kan sara masa abubuwan da kace wannan ya nuna haramun ne kawai doki ma ya shiga layi kawai wala anna allaha kasal an'ama domin Allah ta'ala ya ke banci dabbobin ni'ima bil agli shi ai su kala yayin da Allah yake cewa min hata kulun kuna ci daga gare da daga wayannan dabbobi wa kusa hadhihi bil ruhubi wayannan kuma guda uku nan an ke bance su da hawa fagala ce littar kabuha sanai ce wazina don ku hau su kuma ku yi ado ku sa musu ado kuna kallon su daga nan ne fa alimna anna amma ga lokacin da rukubi la lil akli daga nan ne muka san cewa lalle wannan dabbobi guda uku nan a dawakai da alfadarai da jaguna an yi su ne don hawa ne kawai ba don ci ba to wa fil haqiqati a cikin haƙiƙa kamar ayat wannan aya laysa shari'atun fi nahyin wala jawazi ayat ta fito fili akan cewa a umarni ne ko hani ko halacci wa inna ma mustanadu al-aymadu as-sunnatu haka ne ko fa man harrama al-hamal khayli hamal al-hadith as-sahiha duk wanda ya haramta nama na dawakan nan to ya dauki hadisi ingantacce ala nufi haka ne ko أو الفرار ومن جوزهما قال على الأصل عدم الإقرار أو النسك wannan mu dai malikiya ba mu ɗauki cin doki ba cin doki dai mun ɗauki shi layin alfadari da jaki ba a cin su kuma hasili abubuwa dabbobin da kaji ubangiji su hana wata ala ya hana mu cin su to akwai wani illa a jikin su wanda yan an ce wannan illa za ke samun mutum ba a faɗi ma manya-manya masu illan ba irin su kamar kare kamar alade wasu illansu yana nan a jikinsu idan mutum yana cinsu su ala kiyaye ya kamu da wannan ciwo sau da aka haramun ne wani abu hasili ma a mallake su a ajiye su a gida ma ba a so su mala'iku dama ba sa ainihin ziyartar gidan da yake da kare a gidan da ba sa ziyartar gidan ba na'am mun je nasu wallahi gadu sabil a dokar sabil hanya madaidaici a ɗarin ilmusalli hanya madaidaici wa Allah ya tafi daga Allah Allah shi ke tsara hanya ta tafiya ya zuwa gare ni hanya madaidaici wame ha daga cikin wannan hanya din akwai jairin hanya mai bauɗewa ha'idun alil istiqamati mai bauɗewa ga barin istiqama baya ya setuwa walau sha'a da Allah ya ga damar hidayata kuma shirye da kuma lahadakum ila sirri sabil da sai ya shirye da ku zuwa ga hanya madaidaicin nan hanya matsakaiciyar nan ajmai na baki ɗayan ku shi ke nan yin shirye da ku fata da dole da ku shiru ilai zuwa gare ni bai tiyari minkum da zaɓi daga gare ku to amma tun da bai ga dama ba shi yasa yasa wani suka bi ha'idun din wasu kuma suka bi mustaqimin din shi ke nan kowa saboda gidajen nan guda biyu kowa kowane gida ya samu وإن ذاته دون عجلة نعم والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي أبنجد شيئا والنم أنزل من السماء ماء وأن يتوقع دروا لك سما الله يجي يتوقع دروا لك سما لكم منه شراب wato sharabun abin sha lakum na gare ku minu daga wannan ruwan za ku iya sha tazrabunahu za ku sha ruwan wa minhu shajarun haka nan itatuwa ma suna tsirowa suna haihuwa minhu daga wannan ruwan idan aka yi ruwa ne yumbito bi sababi kayan tsiro na itatuwa na komai ma ake fitowa da dalilin ruwa fi su simon kuna kiwon dabbobin ku fi a wannan kayan tsire-tsire na tar'auna da wa bakun kuna kiwon dabbobin ku da wannan ciyawa da ya tsira da dalilin ruwan sama din nan ينبت لكم به الزرع ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ينبت لكم به الزرع وبنجي yana mai tsirar yana mai tsirar muku da wato shuke shuke bihi da wannan ruwa shuka daban-daban yanzu ya lafta ruwan damuna na farko to ran nan ba iri daban-daban zai bar gida kowane ran da abin da ke gona zai je shuka to sai a je a kama shuka wanda zaituna da zaitun wannan kila da dibinai wala anaba da inabai duka wannan ruwan sai je ta tsira musu da abin da suka shuka din wa min kulli samarati da ma duka yayin datuwa su ma datuwa suna haihuwa ne a dalilin samun ruwan saman ayi to inna la'azan na ta da barfi zalikal mazkuri a cikin wani abu ambatawa an dalata mai shirya da alawa da ne ta yi ta ala bisa ƙarshen Allah madaukake liqaumin yatafakkarun ga mutane da suke yin tunani fi sun yi a cikin aikin Allah ta'ala fa yu'minuna sai imani na'am وسكر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وذكر لكم أبنجد يا هوري مكو واتو يا هوري مكو الليل والنهار dare da rana ya hore muku dare kowa sai ya kwanta ya huta da ya yi hugamaniya da rana ya gaji wannan hara ya hore muku rana kuma kowa ya fita kayya kayya yi nan wani ya gabar wani ya yamma wani ya kudu sauri yake yi zai je wurin biyan bukata da in ga ya yi wannan wurin sai ka ɗauka wato shi kenan sai ka ga wani kuma daga can ya fito ya yi nan saboda wancan wanda ya yi nan bukatansa ba can yake ba nan inda ya tafi nan ne bukatan yake wannan ma da ya can bukatansa ba nan yake ba ya tafi can haka Allah ya rarraba abun shi kenan to da rana a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi kafin dare ya zo an gaji sannan kuma a sake huta a kuma dare haka Allah ke cewa ainihin bayansa waccan ka wal kamara ubangiji ya hore rana da wata bin nasbi ya zama arfan alama kaulahu shi ne sakara ta mulela wannan haraka ne warrabu in kuma aka ce waccan su wal kamaru nan ya zama mutada ne kenan wannan jumu'in an masa ainihin rubu'a kenan saboda ga ana amfani da wasu lansu bil wajhaini da fiska biyu kuwa ce wa shamsa wal qamara wan nujuma to wajen musakkaratin kuma anan abun zai zama to idan an ce musakkaratin bin nasbi da wasalin sama ya zama to halun alhalin su abun horewa ne ga mutane an hore mutane su su ga rana su ji dadi su ga wata su ji dadi su ga taurari su ji dadi kuma ranar ya ba amfanin su wato taki ya ba amfanin su lafiya ya ba amfanin su albarka wannan zafin da ke duro wani ranar shi ne ake ta amfani da shi hatta na ranar nan ma da yake kona ƙasar to wannan rana da yake kona ƙasar na mataki yake sa mata daga an yi ruwa kawai sai kenan amfani zai rika taje har ma wanda bai shuka da wuri ba sai ce wallahi ni kamar samun da shuka da wuri ba har ƙasa ta yi sanyi to a shi wancan zafin na ranar shi ke ainihin da wani amfanin to warrabu yanku an masa ruhuwa an ce wato aka ce wacce masu wani kamaru wani lumun musakaratun aka masa ruhuwa wani kuma ya zama labarin mutu da ne da aka fara can ba to kalakalafin filakaniko bi amurhi wannan horewa da allah horewa wa mutane wannan bi iradar yi da nufin allah ne inna al'adisa na ayoyi sun tabbata fi zalika a cikin wannan abun ambatawa da kamun yaƙilun ga mutane masu hankalta sun za su gane wannan ayoyi ne na Allah da dabaru da suke lura na وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون
Ubangiji ya hore muku ma zara lakum abunda ya halitta muku mana ya tsirar muku fil arli a cikin ƙasa duk abin da ya tsirar da ƙasa duk Allah ya halitta muku wannan min al haywani akwai dabbobi wanda ba shi da tsire tsire ba ga da zalika da wani wannan wani abun abincin dabbobi ne amma su dabbobi daman da karaman su abin da mutane suke ci su ma suna iya ci kuma suna son sa amma mu abu da dabbobin suke ci ba ma iya ci amma muna son dabbobin ba to su karaman su abin da aka hore musu a harshen su zuwa cikin bakin su baya kama da irin namu namu ba zai iya jurewa wannan ba yanzu mu sai dai mu girbe dawar mu buge ta a shege ta a kai a susture a yi surfe a zai a nika a nemi rariya dankare kai kafin a ce dai ya yi mana daidai da za mu haɗe ba abin tari ba komai to sai an yi aiki mai yawa irin wannan to amma yayin da ka gama girbe gonanka sai ka ba masu dabbobi dama a je a yi kiwo to in allah da dabbobin yan sun shiga gonan nan ba sa tsaya wuri ɗaya sai sun gama yawa cewa suna neman ko ka manta irin wancan da kake zo din akwai shi a ciki ya yi tabi yana neman irin wannan daga ya samu harshe zai sa ɗauko shi kawai kuro ya tafi da shi ko tari ba zai yi ba kai kulan kawai ya yi ka kai ta har kai kai lafiya ma kai karatu to amma su karaman su da Allah ya yi musu wannan duka babu tare da su muktalifan alwanu kayan amfanin da yake tsira a ƙasan nan launinsa mai sassabawa yana da kaloli daban-daban kama mara kama wanda ke jajaja wa asfara da wanda ke fatsi-fatsi wa gazara da mai kore wa gairi ha da wata wannan kowanne da yadda Allah ya yi shi وإن العادة هنا آتى دبر في ذلك أتفهم أن تعنيك لقام يذكرون كمدعني لناس وعزنتو يتجدون لفكي وعزنتوا
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لهما طريا وتستخرجون هلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وهو الذي ubangiji shine wannan sakara albahar da ya hore muku kogi ya zallalahu ya hore muku kogin lilfubihi don hawansa kaji ba banda dan adam wa za a hore kogi ya rika hawan kan kogin wani zai zama katuwan gora sai ya sai ya huda goran ya zazzage duk abin da ke cikin to sai ya rika zuwa yana kwanciya kan kan goran akan ruwan saboda gola dai ba zai dai nitse cikin ruwa ba nauyin sandan ya sa kuma ya shiga amma amma cikinsa ba zai dai shi kuma ya bar saitin kulle goron ba don kan ruwa ya shiga ruwa shiga ba za a yi ƙasa ba to sai ya kwanta kansa sai ga kuna ta yawo kan ruwan ɗaya kenan ko ko ya ba ku kwale-kwale ya katako da katako masu nauyi a zuwa har hada har hada sai a sa a cikin ruwan yake na sai ku hau kuna ta yawo kan ruwan nan ma dai lirkobi ya zauna walangawo safihi da kuma yin ninkaya a cikin ruwan har garin haka ma a ita neman abubuwa a cikin ruwan kifaye ne eh luluyi ne zabarjaru ne tara abubuwan da ake samun cikin teku ita yawon neman sa sannan litakulu minu laman dariyan kuna ninkaya a cikin ruwan don ku ci nama wanda ke mai saurin lalacewa nan naman kifi naman kifi da zaran ya bar ruwa aka je da shi waje shiga da dabararsa ya kare kawai yanzu sai mutu a kawai to in ya mutu ma in baka sauri kai masa dabara ba to duka zai kama yi ba shi daga ya mutu kai kama lalata zai shi yasa ko dai a hada shi da ruwa ko da ɗan kaɗan ne zai yi ta zama amma in dai ka da shi wajen ruwa kama to ka shirya da mutuwansa kuma ka shirya ma da rubewansa to shi sa sai suke yin wuraren banda a bakin kogi sai su shirya ana jefa shi waje yana gama wadannan ya sai ya zauna shi kan banda shi kenan sai ya busar da shi shi kenan wannan sinadarin mai saurin lalatan sai ya kone shi kenan ba sai a nan na dai sai a yi gambo gambo daga maduguri sai ya ɗaukowa ana kawo har wani eh to wannan an magance wannan masu sa ya lalata ne wata sakar juna minu hiliyatan kuna masu fidda kayan ado minhu daga wannan ruwa talba suna za ku rika ɗaurawa a jikinku hiyar lulu shi ne luluyi ana tsamo shi a cikin ruwan ne wani murjan da murjan shi ma ana tsamo shi a cikin ruwa a aikatar da shi iya za a aiwatar da matan su ta ado da shi na'am watar alfulka an ja watar alfulka kai abokin magana za ka ga kwale-kwale shi wannan kwale-kwale da muka bayanin tsarin nan za ka gan shi mawa kira yana keta ruwa fi atan kurma yana tsaga ruwa ta shi ƙuhu yana tsaga ruwan bijiri ha da gudun da sai dai ka hangi ruwa na tsalle kawai ko to musamman yanzu aka ci gaba aka sa wa wannan ɗin injin da zai rika tura shi ana nan sai haka ma ai zamani ya kawo jirage jikana sai a rika amfani da jirage masu kayan aiki daban-daban masu injuna da yawa su da tura jirgin a cikin ruwa ya ta gudu yana ɗauke da kayan nauyi an ba zai nitse ba to banda Allah wa zai horar da wannan abu abu mai nauyi amma da za a ɗauko dutse daga wajen daga waje haka sai a wurgwacin ruwan nan idan dutsen nan ya rinka yin ƙasa ya rinka yin ƙasa ba zai sake tsayawa ba a kan hanya sai ya dangana da inda dutse wato zurfin yake dutse da yawan haka ne amma saboda horewa na jiragen ruwan na kwale-kwalen ya ɗauki da kayan nauyi amma ba zai nitse ba sai ka ga an fi da tirela ɗari biyar a jirgi guda ɗaya tirela ma a fidda kaya a fidda kaya sai a sake bari kamar an manta da ba kaya ji saboda ana da ana adana watan sannan kuma a za a bar dama a fara fitarwa kuma a yi ta fitarwa a jirgi ɗaya sai an yi watanni yana fitarwa to duk wannan horewa ne na Allah da ya hore wayannan jiragen ruwa sannan kuma suna da irin manya-manyan wukage masu ƙarfi masu ƙarfi kuma saboda namun daji suke cikin ruwa masu yawa ne masu girma ne sosai a cikin ruwa to idan ba su da irin in jirgi ba da irin wannan wukage to ainihin ba zai yanku da wuri ba to dole akwai wukage sun je ruwa haka gaba sai ta gudun su kawai duk wanda ya samu ya raba shi bi kawai a ta raba shi kawai yana tafiya kawai sai dai ga ruwa ya yi da kawai an gama da wani abun abun cikin ruwa jirgi ya yi tafiyarsa sauran namun daji rayayyu su kuma sun ga jirgin jirgi ya wuce sai biyo shi su za akwai abinci sai abin jirgi saboda an san an kakaɗe wani zulo wannan da aka da su za a ita ce kuma a ƙara giba wannan din wanda duk ya rube a bi shi ko bai rube kuma a kama cinsa dai diga na a ita shan ruwa kuma a ita shan ruwa kafin wani jirgin ya san ga zuwa ko kuma a ita yawo nan ga wanda aka bi a bi shi a kama shi kamar yadda kadangare zai yi ƴaƴansa yanke shi amma sai ta gudu yana cinye su za ka abin yake kifaye suna cin kifi yan uwansu shine abincinsu ko suna cin wasu namun daji da suke cikin ruwa kuma dabbobi masu rayuwa a cikin ruwa sun fi na sarari yawa sun fi na masu rayuwa a fili yawa duk wannan horewa ce ta Allah yake horewa mutane ya ce ta shukuhu bijariya fihi a cikin kogin mukbilatan wa mutbilatan suna masu fuskantowa kuma suna masu bada baya duk suna yin wannan birihin wahidatin da iska guda daya Allah ta yi wani taftan gudun ku nemi arhun alatakun kitabun don tallubu ku nemi min fauli daga fadalan Allah ta'ala bi tijarati da yin fatauci da yin sayar da sayarwa sai a ɗaukar muku kaya daga garin nan a kai musu wata ƙasa a kai musu shi kenan shi yasa duk ƙasar da ta samu kanta ta samu teku ya biyo kasan da ta arziki kawai saboda kayan da ake iya kawowa a cikin jirgi ba a iya kawo shi a jirgin sama ko motoci a jirgin ruwan nan kayan da ke daukowa kayan tirololi da yawa ne za a dauko wanda za a yi ainihin watanni ana ɗiba ana amfani da lodin ta wata shida sauƙi lodin ma wata shida yana nan ɗaya cikin ruwa jingim jirage kanana suke daukowa suna kawo ana da loda shi zai daukowa ana kawo ana loda shi shi kama ba zai zo bakin bakin kusa kusa ba ɗan ɗage ruwan zai zauna saboda sannan ruwan zai iya ɗaukansa ko ba zai nitse ba da zai nitse sai nitse gaba ɗaya ba za a komai nasa a ciki saboda zirfin ruwan amma Allah haka ya aje shi kai to daga nan za mu azantu mu san Allah ya da ayoyi daban-daban jirgin sama da muke gani a sararin ma Allah yana da iko ya ba su dama sun kera shi da wannan tsarin yana cikin gudun ana so ya tsaya sai ya birki can saman ya tsaya wuri ɗaya bai yi ƙasa ba bai tafi ba kuma yana tsaye wuri ɗaya sannan ne ma suke ɗaukan jiragen yaƙi a cikinsa irin babban su ɗin a lowar da jiragen ƙanana na yaƙi sai babban ya ɗauke su yaji can zai tsaya a sararin sama sai su yi ta fita su je su kai hari su zubo bom sai in ya gama zubawa sai ya jiyo ya zo shiga cikin wani jirgin wani ma ya fita shi dai yana tsaye ka duba na garajen mana wanda horewa Allah da ya hore wannan ya haka zai faru to Allah ne yake irin wannan ba dabaran ba tudu bane ba da kowa bane yin Allah ne na'am wala allakum tashkurun mai wanda za ku gode wa Allah ala zalika na'am وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض رواسي وبنجي يا جدي فدور وزيمين يمن أمان غزا جبالا ثوابتا دور وزوتا فتتو ألا يا أيهن kakkafa muku a bayan ƙasa a danne ƙasar li Allah ta bi da bikun don karta raurawa ta harraku da raurawa tarara bikum da ku eh ba da an danna wannan duwatsun ba babu ya kasance da rawa to in abu yana rawa kan ba sai ka nemi kuma inda zaka rike ko kare ka da kai ba to duka sai zama da rawa ke kaga ba ba ne zuwa kuma to amma Allah sai ya hore mana wannan wadala fiha anharan Allah sai ya sanya koramu a cikin a cikin kasar har yanzu banda wancan kasar da yake an yi banda wancan ruwan na kasan can wanda aka daura kasa aka yi aka daura duwatsu suka rage ta to kuma sai Allah ya tsada ga mai koramu kuma wasu koguna ƙanana kan neli kamar neli wasu bulan da kuma hanyoyi turukan duna Allah ya hore muku wannan la'allakum ta'dalun bai wani za ku shiryu ila maqasidikum zuwa ga manufanku kowa sai ya gane inda zai tafi da horewa ne na Allah na'am wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu أفلا تذكرون آه، وعلامات وبالنجم هم يهتدون هم سوء يهتدون سنة شريواني وعلامات ده علامومين ده علامومين يمكن أن يسكي شريوا فتدلون بها في شريوا دسو على قلوب أكان هنيوي كالجبال كمان دور وزي بالنهار درانا سيكسي درانا يكرانجي eh ai anguwan nan ta yi lamurula in ka zo dutsen nan na wuri kaza to daga nan sai kai sai kai kudu to ka shiga cikin yalan gudu daga yana ka riga tafiya har ka je tabra kaga an samu alama kenan to mutane suna shiriwa da alama inda rana to hum yahdurun bil layli mana bin nujum kenan da dare ne da dare kuma wa bin najmi da taura da tauraron da suke shiriwa inda da dare ne ba alaman gini ba alaman dutse ba da hangi komai ba to sai su daga kansu su kalli sama to da taurari ne za a gane ainihin ake shiryuwa ta misali masu jirgin ruwan ai ko ina ne ruwa kan baka da wani alaman za ka ce ga alaman ko gari ko itatuwa ko wani abu dutse duk fili ne kawai ko to inda da dare ne to suna shiryuwa da wannan taurarin ne za su gane jirgin ina ta so kuma ina za shi a dalilin taurarin amma taurarin mafi yawa wanda ake magana a kansu in ka ji an ce najimu ana nufin wannan da ake ta kaza da yayanta in ka ji an ce najimu dai to ana nufin surayya don su ne da su ake shiryuwa su inda duka gansu to sun fito ne da saitin kaba ko sun ta sama inda kaba take ko sun baro kaban sun ba ta baya amma tafiyar su tafiya kawai yake saboda ka in kana haka da su kana so ka yi setin kaba to ka dawo ka ka dawo ka zo setin su sannan ka nasa ka yi gabar kanka kaushe da ka biyo hanyar su idan ku ainihin wato kana ta wani bangare dai su ne dai za a bi su wani surayya din saboda haka idan da duka gansu ka samu daman ganin su ka kalle su sosai sai tun kama su saboda ka ibla in za ka yi sallah shi za ka gani wasu suna sai su dan kamar kaucewa za su yi ba su kalli suna bi suna gani kamar san haka suke ba da ƙarfi to shi zama malamai su kuka ce in ka ba da ƙarfin ka ta nan sallan ka zai iya yi amma in ka ba da ƙarfin ka ta kudu kar ka danna ƙarfin jikinka ta kudu kan kuma za ka yi kadana da karewa don munan ya fi santa ta haka inda za ka za ka haka za ka kullo mana sai ba za ka sun kullo mana ta haka ba mafiya sun ba da ƙarfi ta nan amma da yake tafiya suke yi to wata za su zo mana wato ainihin ko da daddare ko kuwa amma sai da rani suke kullawa mu gansu suna can suna aiki a wani wuri amma mafi yawan najimu wannan ake magana a kansu ba duk saurarin ba to saboda haka da su ake gane abubuwa a cikin ruwa to kuma jiragen ruwan sun setinsu da jiragen sama ma suna amfani da su har yanzu ilmin taurari shi ke ba su daman su bi hanyoyin taurari mu kuma masu ilimin taurarin mu su kuma irinsu mai bulali ake duka su wai sa'a suke bayarwa ina malami wanda ke ba da sa'a ya ce yanzu har gobe ma babu sa'a ka koma gida sai idan na ga sa'a ina aika yaro ya ce maka sa'a fa ta samu sai ga shirin tafiya gafata malam ina tambayan ka batun ga da kai shi me ke nufin ka da yanzu da gobe wace ke gare ka na ganka wallahi ka cuci kanka saboda ka samu kuɗi ka yi biya mafiya mutane kuɗin miya suke nema sun san ilmin taurari don sa samu kuɗi su yi na'am abu man ya gulubu shin wanda yake yin halitta wa huwal lahu shine Allah kamar la ya gulubu zai zama kamar wanda baya yin halitta huwal aznamu shine gunki gunki yana halitta ne haizu tushrikuna ha ma'awu bil ibadati yayin da kuke tarayya da ita ita gunki kenan ma'awu tare da Allah bil ibadati cikin ibada ba amsa da la kuma ka ba sa halitta komai ba sa amfani ba sa amfarwa ba sa cuta ba sa cutarwa kai cutar ma suke kai sun da wanda ya bada musu azun cuce shi afala ta zakarun sun ba za ku azantu ba ne ha za wannan mutum ne ku yi imani ai ya kamata ku azantu da wannan ku yi imani na وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ya ku bayi wa in ta'uddu idan kun ce za ku lissafa za ku kirga ni'imar Allah ni'imar Allah da yayi muku ni'iman samarwa ni'iman imdadi eh, ni'iman gani ni'iman sauraro ni'iman hanci ba hada yi da baki ba ni'iman bakin kansa ida wato kai ga sanan dai ni'imomi daban-daban a jikin mutum ma ya fara kirga su suna da yawa shi ne alaƙa idan kun ce za ku lissafa neman da Allah muku ba za ku iya lissafa da ba salbi ruwa ba za ku iya kiyaye da ba fallan ballantana an to ɗaya ko shukur ha ku iya gode wa wannan nimar da Allah muku sai dai ku yi abin da kuka iya kawai wata rana an samu wani bawan Allah bawan Allah na mai tsayuwa ne sosai wajen ibadan Allah yana kula da sallolin farilla to sai ya tsaya ya kula da sallan farilla sosai duk abin da aka Allah ya faranta yana tsayawa azumi ne zakka ne komai yana da yakon kula da shi to ana nan rannan sai ya rasu to da ya rasu sai sai aka ce ga mala'iku ku ɗauke shi ku kai shi wajen rahamata don falalata da dama don jaraba aka shirya shi sai ta abu ɗauke ni ku kaye ni cikin rahamar Allah don aiki na sai ya sake ya ce a ku ɗauke shi ku kai shi cikin rahamata don kulalata shi ma sake cewa ku ɗauke ni ku kaye ni wajen rahamar Allah don aiki na za ka ce za a shaji aiki nasa a gana a ga aiki nasa ya aiki sai aka shaɗe sallolinsa da farko ta fara tsaye da aka samu laliya kada da Allah to bi yana da tauhidi mai kyau aka zo sallah aka shaɗe sallolinsa sai aka samu ba abin shi bashin sallah ba ai ya kokari ko sallolin nasa sun yi kyau an yarda sai ya ce ta shaɗe masa azuminsa aka shaɗe azumi aka samu ba abin shi bashin azumi ba ai ya kokari ko shi kuma dama abin da ya dogara kenan saboda yana ganin sai ya kiyaye ba da haka gwada azumi ba zafin zaka ba sai aka ce ku ɗauke shi ku kai shi cikin hamata da falalata isa ke ce ku ɗauke ni ku kai shi cikin ramar Allah da aiki na kai wannan har yanzu sai aka caje zakansa nan ma aka samu ba abin da wajen zaka haka da yana ƙoƙari aiko to da aka sake ce masa a ɗauke shi a kai cikin rama don falalan Allah ya sake cewa a ɗauke shi a kai shi cikin rama don aikinsa sai aka ji murya ta ce to aikin nasa nan kam yanzu sai mu fara da sallar tasa a biya ni'imar gani da ya a rayuwarsa da ɓangaren sallah mu gani akwai abin da ya saura in akwai abin da ya saura ni'imar da na masa na gani in akwai abin da ya saura sai a fara na iska da yake shaƙa ya numfasa ya mai ya nufa iyakar rayuwarsa na ma a caje wannan ni'imar a ga aikin nasa zai biya da ya ga an fara shirye-shiryen lissafa haka sai ya sallama ya ce kai ya Allah ka kai ni cikin amurka don falalanka ashe in nace za zan biya aiki ne ashe ba don aiki ba aiki mutane ba zai kasu ainihin cikin rahama sai da falalan Allah kawai tun da dai an kama biya sai na ga za kayan zai kare biyan ba gama ba sai kuma an gama wannan sana ba fada wani yan gama wannan sana fada wani to da ya ga alama tun a guda ɗayan ma a shi aikin zai iya karewa kawai sai sallama sai sai ya Allah a kai ne a cikin rahamarka dan falalanka ya Allah shi kenan ya dawo kan hayyacinsa saboda haka duk aikin da yake karka kar ka kalli aikinka kar ka kalli malantanka duk wanda ya kalli kansa ba a san mutum ya ga kansa ya bari wasu zuwa su ganin masa kayan yafi in dai kai kanka to abu naka zai iya baci Allah shi ne da na inna Allah zane Allah na gafurun mai gafara ne ga bayansa rahim mai jin ne ga bayan nasa haizu yana amu alaikum yayin da Allah ke nimtawa a kanku ma tafsirikum tare da gajar sattuwanku da kuke gajar da aikin da ake bukatan ku yi wa izna isyanikum tare da sabawa da kuwa ubangiji sabo ainihin wani lokaci baka san ma kai sabon ba baka sani ka kai ba kana kokarin karewa wani lokaci sai dole ka yi baka sani duk wannan Allah ya gafarta mutane ya yi jin gare gare su Allah ya dinga yin mu gafarta mutane نعم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله الله يعلم yana sanin yana sane da ma tusirruna abinda kuke koyewa wa ma tulinun da abinda kuke bayyana duk abinda kake a koye Allah ya sani duk abinda kake a bayyane ma Allah ya sani yanzu masu buya suna barna iri iri sun daka sun buya ne ya Allah yana gani ko ina yake mala'iku wakilai nasu suna tare da kai to da buya kuma za ka yi na والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون والذين تدعون waɗannan da kuke bauta musu ta wurin da kuke bauta min dun lillahi wani Allah wa mul aznamu sunna yuguma ka la yaghluquna shay'an ba sa iya halitta komai komai ba sa iya halittawa shay'an kenan kaza yace shay'an ko komai kankanta abu kenan ba sa iya halitta shi wa huwa yubla wa su ma sassaka su ake yin su ake yi su kuma kan da suke bauta din su ma yusawwaru na suran da su ake yi wani lokaci mai hijarati da duwa su ake yin su a gaida haka wajen duwa su ko itatuwa da makamantan wannan kuma har yanzu amwadon kaja amwadun matattu ne laruwa fihim babu rai a cikin su ko na gunki inda ka gani haka yake in a jingine ne a jingine yake ya a kwance ne a kwance yake in ma kowane hali yake shi dai ba zai iya juya a kansa wani hali daban ba wanda aka tsorar da shi a kansa yake tafiya mana a kansa zai daya tunda ba a iya tafiya ma shi kai ai gunki kamar wani ya kare a wajen gunki amma wani mutane su ce shi za su bauta su bar Allah na'am gairu a yayin bayan sai amwatu matatu ne ai ko ba sai gairu a yayin ma an gama faɗan magana ai ko amma sai aka ƙara takidi aka ce matatu ne ba rayayyu bane eh dama matatu ga azam an san dama ba rayayye ba yawa to sai kawo gairu a yayin dan ne ya zama takidi na karfafa wannan rashin rayuwar ta su wa ma shurun ba su sani ba ba su san ma suna rayen ba ba su san ba sa rayen ba ba san ma ana musu ibada ba ba san komai ba shi za ya je lahira shi an tambaye su sai ta su ba san ma ba san ma mai da su abokan dariya ga Allah sai ta kai mu daga sai dan ba su ne ba ku da hankali ba ku da rai to sai a koma kan wanda suka yi wannan aiki eh na'am ayyana yuba ba sa sanin ayyana yubasun wani lokaci ne za a tasar da su ai yubasuna kalga za ta da halitta to tunda ba sani ba kai ma yuba dole kaga za a bauta musu idza la yakunu ilahan illa al-khaliq dan ba mai kasancewa abin bautawa sai mahalicci mai yin halitta wanda ke alhayyu rayayye al'alim masani bil gaibi wanda sa abin da ke a fake wanda san gaibu na lokaci ya yi to alhamdulillah za mu da nan abin da mafarata ya laba wa nadinsa inda uwa ta da ya fi mana ana cikin mutu ya yi mutu malamin ana albarce mu ya albarce ya yi da albarce mu da zuriyar mu da ma dukkan masoyan mu da dukkan yan uwa kowa Allah zai albarka cikin lamarin Allah hore mana abin za a riga ci da abin za a riga sha da abin za a yi sutura kuma Allah babu da muna mai albarka wannan da muna abin da muna muna ta gaba nan Allah ta ga mutane su ta gani abin ma Allah ta sauki ya ta faruwa kullum kullum eh ai masu nawa rani suna ta ba labari sun samu amfani ba to ai haka za a mai gudun wanda aka dasa cikin damu to Allah ya hore mana Allah ya ba mu lafiya da mu lafiya فردا يا مولى لا غوا وكل غير ما دنا بعض انا مش عارف انا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين